أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم karatunmu na littafin ya kutatul farida muna cikin fasali na goma sha biyar wanda yake bayani cikin sharuɗan jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a za mu tashi a baituka biyar na ƙarshen wannan fasali inda sai dai muhammadu nazifi yake cewa wahai sun ta hatibi kalmajalisu fajilisan ولا تقصد الأدنى لخوف دسيسة ومن شرطه اتفاق لسن وثيقة كذا الجهر في حق الرجال وسبية ولا تجهر الأنثى بكل عبادة إذ الصوت أورات مسير لشهوة ولا ينبغي اجتماعهن بأرجل بزاوية للذكر أو للوظيفة وجا بين أنفاس الفريقين بائد فهن من أنباء فهن من أنباء للئين المصيبة haka yake ko yawwa yana cewa wahai sun ta dukkan majalis ya kai muridi tijaniya wanda ka zo halka ta wazifa ko halka ta zikirin juma'a ko kuma abin da muka fi sani ka zo da'ira ta wazifa da da'irar zikirin juma'a to wahai sun ta hatafi kalmajalisu duk inda wajen zama ya tike gare ka fajilis ka zauna wannan fi'ili ne amri saboda waka ce maka fajilisan ina fata an gani ko kuma a asalin watakila nunin sakina ce fajilisan binnuni sakina watakila ba bisini watanwini ba to amma dai asalinsa dai ko fajilis ko fajilisan mai nunin sakina fi'ili ne amri abinda yake baka misali haisu in ta haɗi kalmajalis in ka shigo masallaci ka tara ana wazifa to duk inda ka zo ka samu guri na ƙarshe ka zauna karka ja can baya shi ne ce wala ta ƙasidin adina karka nufi koma bayan guri wanda bai ƙalaso cikin sahu in a sallah ne ko kuma sahu in wazifar taku mai sahu sahu ne kamar yadda a baya ya gaya maka cewa wa shabduhu tahaliqun kadarati halatin aw isaffu fihi aw tarabbu'u halqati to in ma sahu ne a zaune karka zauna baka ƙalaso sahun ba in ma halka ce karka je can al'adina akwai wanda in ya shigo shi ba zai zo ya shiga da'ira ba sai da ya je ya zauna ya jingina da bango kuma ba ciwon baya yake ba ba shi da wata larura to da irin waɗannan sai dai muhammadu nazifi yake magana sharaɗin jam'i ka zo ka shiga cikin inda ka samu guri shine haisu in ta hatibi kalmajalisu fajilis ai fajilis ka zauna haisu gurin da almajalisu guraren zama ai allati ko a tajlisu fiha in ta hatta tike bika gare ka to anan ya kamata ka zauna wala ta kasidil adina karka ne fi koma baya li kaufi da sisatin domin tsoron da sisa ai min da sa'isin nafsi wa shaytan wata da sisa daga cikin da sisan sharrin zuciya da kuma sharrin shaytan kar ya riya ta wani abu a cikin yan uwa ka ɗauka cewa ko kyamusu kake yi ko kuma kana da wani abu daban da ba ka san shiga cikin halka ta jam'in wazifa ko zikirin juma'a wa min shar'ihi ya daga sharaɗin jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ittifaqu lusunin wato haɗuwar harsuna ai lusunu din nan jam'u lisani da da al-alsunu da lusunu ko allusuru duka jam'i ne na allisanu to sharaɗin inda aka ce jam'i na wazifa ko zikirin juma'a to sharaɗinsa na farko har suna su haɗu a daina samun saɓani kamar yadda wasu za ka ji in an zo ajiyewa wajen wakafi ba za su sa wakafin ba kuma akasari ana ajiye wakafi ne a wannan guri kamar in a jauhara ne za ka ce bi amci na tilmakani ba za su ajiye wakafi ba sai su sa ja bi amci na tilmakani allahumma salli wa salli kaga wannan sun saba ba za a samu ittifaqun lisani ba anan ko kuma aka zo su radika ta min eh al-asqam nan sai su ce asqam allahumma kaga ba su ajiye ba wanda ya ajiye sun saba masa kuma ba za su dauka tare da waɗanda suka sa wakafi a wannan guraren ba to haka dukkan sigogin azkarai din istighfarin ne ko ko salatul fati ne ko hailala shar'i na farko a samu ittifaki na harsuna sannan wasigatin ko wasigatun a to zai zama wasigatin ai adafi ne ai wa ittifaqu sigatin zai zama ittifaqu mudafun sigatin mudafun ilai zai zama majrurun bil idafa yanda aka ce ittifaqu lusni ai ga ce lusunun ba to dole ne tunda adafi ne hadda wawul adafi zai zama ma'anarsu ɗaya da ittifaku lusunin sai ka ce wa ittifaku sigati shara'i na biyu a samu kuma ittifaki ko haɗuwar siga na azkaran da kuke karantawa a jam'in wazifa ko jam'in zikirin juma'a kar ya zama wasu suna istighfari ne na wazifa wasu kuma suna karanta salatul fatihi ko wasu suna cikin salatul fatihi wasu suna karanta hailala ko suna cikin hailala wasu suna karanta jawhara wannan ba jam'i ba ne dole ne sharaɗi ne a samu ittifaqin siga ko kuma in zikirin juma'a ne kamar yadda aka ba da zaɓi ya inganta kai hailala la ilaha illallah ya inganta kuma a ismul jalala shi kadai Allah Allah Allah to sharaɗi ne a samu ittifaqin sigar da za ku yi na wannan zikirin juma'a in hailala ce in ka zo kai ma hailala za ka yi ko da a wata zawiyar ku da ka saba ismul jalala kadai ake ka gane wasu ba zai ba zai wasu suna hailala wasu kuma suna ambatan ismul jalala shi kadai ba ko kuma ka zo ka tarar ana ismul jalala Allah Allah Allah shi da zikirin juma'an su to ko kai hailala kake yi ko ita ka fi so to dole ne in dai ka shiga jam'in zikirin juma'an nan tare da su ka sami ittifakin wannan siga kai ma ka yi irin sigar da suke ina fata an gane shine sharadi na biyu na jam'i sai ce kazal jaharu haka nan bayyanawa shi ma sharadi ne mun samu sharadi nawa uku ko to amma duka wannan sharuɗa guda ku ittifaqul alsuni da ittifaqus sigati da kuma aljaharu sharadi ne a wazifa da zikirin juma'a fi haƙƙin rijali cikin haƙƙin mazaje wa subiyati da kuma yara ƙanana ka gane yara ƙanana ko da mata ne ko da maza da mata ne ba ta kalifi a kansu murya su ba tsirici ba ne ko da mata ne in dai ba balagagu ba ne ina fata an gane shi yasa ya ce maka a sharhi da ya ce kazal jaharu ai fi zikiri ake nufi aljaru fi zikiri bayyanawa cikin zikirin juma'a ko azkaran wazifa sharadi ne bi an yusimi a nafsahu wanda ya zo jam'in wazifan nan ko zikirin juma'a ya ji yadda kansa wa man yadihi da wanda yake bayansa dole ne ka yi a bayyane yanda wanda yake ka zai ji abin da kai ma kake furtawa na wannan azkarai amma wasu suna yi a bayyane kai ka yi shiru to kai fa ba jam'in wazifa ka zo ba ba da zikirin juma'a ka zo ba don baka bayyana ba akwai wanda a cikin da'ira ana zikirin juma'a ko wazifa za ka ga sun yi gum da bakin to ko ko kana motsa bakin in dai a asirce kake to kai fa ba jami'i kake ina fata an gane dan sharadi ne gashi an gaya ma in an ce sharadi kuwa ibada ba ta cika ba tare da sharuɗanta ba in aka bar wani sharadi da gangan ba da mantuwa ba ba da kuskure ba ba da kasawa ba ba da wani uzuri ba to ibadar nan ba za ta karbu ba duk abin da aka ce sharaɗi ne to sai an cika shi fa ibada take karbuwa to da yawa za ka ga an zo da'ira na wazifa ko zikirin juba ka ga mutum bakinsa a rufe ko kuma yana gunguni ba a jin abin da yake furtawa alhali ko yana da sauran yan uwa a bayyana suke yi to duk wanda yake wannan wazifarsa ba ta inganta ba ko zikirin juma'a sa bai inganta ba dan ya bar sharadi mutumin da ya bar sharadi kuwa a kowace ibada wani ibadar babu ita ina ba ta an gane shi yasa wasu malamai suke cewa akwai masu zuwa wazifa akwai masu wa jin wazifa wanda ya zo ya buɗe bakinsa kamar yadda ‘yan uwan ke buɗewa wannan shi ne ya zo yin wazifa amma wanda ya zo ya yi gum ko ya kai a asirce a wannan ya zo jin wazifa ne ba ya zo yin wazifa ina fata akwai akwai akwai bambanci wanda ya zo yin wazifa daban wanda ya zo jin wazifa daban in ka zo kana bayyanawa kamar yadda ‘yan uwan ke bayyanawa to ka zo yin wazifa ne amma in ka zo kai gum da bakinka ko kuma kana motsa bakin wanda yake damanka ko hagunka baya jin me kake furtawa to wannan ka zo jin wazifa ne ba ka zo yin wazifa ya kamata a kiyaye nan shar'i muke faɗa wa min shar'i ittifaqu lusnin wa sigatin yace kazal jaharu me sharhi yace maka aljaharu fi zikri bi an yusmi'a nafsahu wa man yalihi jiyar wannan ko bayyana wannan ya jiyar da kansa da kuma wanda yake tare da shi amma sharaɗin nan guda uku fi haƙƙin rijali cikin haƙƙin mazaje ne banda mata wasu biyati da kuma yara ƙanana ko da mata ne ko maza da mata wala ta taharul unsa ka sani ita ya mace ba ta bayyanawa da sharhi yake maka ayya kanat ko ya ta kasance ba ta bayyanawa bi kulli ibadatin da dukkan ibada wai ba wazifa da zikirin juma'a kadai ba dama ba a shaɗata mata zuwa jam'in wazifa ko zikirin juma'a ba to ko da su ya su mata a gida ba a yadda su taru a cikin gida su ce za su yi jam'in wazifa ko zikirin juma'a ba ina fata an gane saboda me in an ce jam'i kam dole a bayyana ai to a ka'ida ko ta shari'a wala ta zahalul unsa ya mace ba ta bayyana wa bi kulli ibada da kowace irin ibada wanda ake furtawa ko sallah ne iqamata a asirta za ta yi kabbara haramata a asirce za ta yi karatun da na fatiha da sura ko a sallar asuba ne ko sallar isha ne ko magaruba ne da ake bayyanawa ita a asirce za ta duk lokacin da ta bayyana to ta bata sallar ta ita da wanda ya magana a sallah daidai suke saboda me izi sautu domin murya a wajen mace auratun tsiraici ce musirun lishawati kuma tana motsa sha'awa ga mazaje ka gane ai musirun aji ma'ana muhayyijun lishawati yana motsa sha'awa muryar mace wani ko bai ganta ba yanzu muryar ta burge shi sai yana sha'awar ita matar mai muryar to saboda haka a kowace irin ibada ita muryar mace tsiraici ne ka san kuwa wanda ya sallah tsirara ai bai da sallah wanda ya wazifa ko zikirin zuma ko lazumi tsirara ai bai da wannan lazumin ko wazifar to saboda haka muryar ta tsiraici ne ba ta bayyanawa bi kulli ibadati ballantana ta ce za ta zo jam'in wazifa ko jam'in zikirin juma'a in jam'in ne za ta bi daga gida tana jiyowa daga masallaci to ita asirtawa za ta in ta bi a haka jam'in ta ya inganta ka gane ai amma kar ta bayyana wala yan bakin tima'uhunna bi arjulin sannan mala yace maka baya kamata ijtima'uhunna bi arjulin haduwar mataye bi arjulin da mazaje la yan baki anan bi ma'ana fa la yafi sai yake ne yawa su arifai ka san istilahin su da fuqaha yana saba idan a fiqhu ne aka aka sai maka wala yan baki baya kamata ko baya dacewa wato yin sa zai zai zai zama yana babun karhanci ke to amma su a wajen arifai suka sai maka layin baki kamar ka ce la ya juzu ne ko la ya hillu baya halatta ijtima wannan haduwar mata yi bi arjulin da mazaje shi yasa malam a gefe yace maka wafi nuskatin a cikin wata nuska ta yaqutatul farida wani bugu wanda ba irin wannan ba wannan jumla ta sha'irul baiti da aka ce wala yan baji ijtima wannan bi arjulin to a wata nuska abin da yake rubuce wa jam'ur rijali bin nisa'i muharramun yawa jam'i ko haɗuwar maza da mata da sunan zikiri ko wazifa muharramun wannan abun haramtawa kaga shi yake fasara maka layin baki din can layin baki nan bi ma'ana layi dudu ko layi hidu saboda ga wata nuska ta ce ta ce maka wa jam'ur rijali bin nisa'i muharram taruwar maza da mata abin haramtawa ne a tamu nuskar kuma aka ce wala yin bagi itikin ma'uhunna bi aljulin baya halatta haduwar mata da mazaje bi zawiyatin a zawiya to kaji ya fitar da kan zancen yawwa bai taba ka a makarantar boko ba duk da shi ma bai halatta ba a tuɗanya su amma ana maganar zawiya gurin zikirin Allah to baya halatta a hada maza da mata a zawiya da zikir wai domin zikirin juma'a aw lil wazifati ko domin wazifa duka wannan bai halatta ba da shi yasa ba a shaddanta wa mata jam'i ba kowace ta zauna a ɗakin mijinta ta yi lazumin ta ko wazifar in sauti yana zuwa mata na wazifa ko zikirin juma'a ta iya bi amma ta asirta ba wai ta zo zawiya ta yi gogayya da maza ba waja bayna anfasil fariqaini ba'idu waja din bi ma'ana waja'a ai waja alhadisu hadisi ya zo ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ba'idu baina anfasil rijali wan nisa nan saboda waka ne ta maka baina anfasil fariqaini kuma zai shirta maka ba'idu din a ƙarshe ba'idu fi'ili ne amri ba'idu manzo Allah yace ku nesanta baina anfasil fariqaini tsakanin numfashin yankin nan guda biyu ai ar-rijali wal nisa sune al-fariqaini ba'idu baina anfasil rijali wal nisa haka manzo Allah yace ku nesanta tsakanin numfashin maza da mata wai ba ma a haɗu kafaɗa da kafaɗa ba kar ta zauna in ba muharram ya bane inda numfashinta za ka dinga shaƙa ita mata dinga shaƙan numfashinka ka ga dai ishara ce ga rashin haɗuwarsu a guri ɗaya saboda haka nan a ƙarshe imamun nazifi dan karka ya kaman san zuciyarsa ya gaya maka ko ra'ayinsa yake faɗa a ƙarshe ya tokare ka da hadisi a ƙarshen fasalin waje a hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ba'idu baina anfasir rijali wan nisa ku ne santa tsakanin numfashin maza da mata sai Muhammadu Nabi ya maka fa hunna kaga su mata min ambalin la'ini suna daga kibau na shaidan alla'ini tsinan ne kuma kibiyar almusiba mai mai masifa ai mun san masifa da musiba ne suke cewa masifa tana daga cikin kibiyoyin shaidan almusibatu mai yaƙi ko mai guba ita ce mai musiba ko ku almusibatu wanda take dacewa wanda aka harba aka ce asaba ya ya samu ba asaba da akda'a yayi kuskure wancan kuma ya dace ya samu abin da yake nema to tana daga cikin kibiyoyin shedan almusiba wanda take yin take me shi yake maka ai allati la tuqdi'u marra ma hu biha wanda ba ta kuskure wa duk wanda shedan ya harbe shi da ita ita mace ka gane zai zai iya harbo ma kibiya ta giya ya kawata maka wataƙila sai ka kauce ba za ta same ka ba domin kai ba mashayi ba zai iya harbo maka kibiya ta sata ka samu dama an bar wani abu galala ka ga wannan abu in ka ɗauka ba wanda zai sani amma za ka yi tsoron Allah ka bari don ba ɗabi'ar ka bane amma zai yi wuya shaidan ya halbo ma kibiyar mace ka kaɗaitu da ita kyakkyawa ba wanda yake ganin ku sai Allah zai yi wuya ku kaɗaita da ita shaidan bai sa wani abu ya ji tsakanin ko da ba ku yi zina ba ai zance da ita ma haramun ne ai anan ma ya kama ka ko kallon da kai mata ma ai haram ne a nan ma ai ya kama ka ko da baka yi zina da ita ba to saboda haka sai di Muhammadu Nabi yake mana gargadi kar mu yadda a zawuyoyi mu mu dinga tudanya maza da mata alhamdulillah mu kam dama wannan ba al'ada mu ce ba dabi'a mu bace kuma ba ma yin ta ba mu san inda ake yi ba amma tunda kaga yayi wannan gargadi ya sa akwai wanda suke yi to saboda haka fa hunna su mata min anbali al'ambal jami'a na annabudu kibiya sai ya kashi da ismul jama'a su mata suna daga cikin kibiyoyin shaidan alla'inu tsinanne kibiyar kuma almusiba wanda take yin take ba ta kuskurewa inda ya harbi mutum da ita to maganin bari kada a fara ba sai an haɗu da su ba sannan shaidan zai yi harbin to a kiyaye kar a haɗu maza da mata a zawuya da sunan zikiri ko da sunan wazifa ko da sunan maulidi ma kar a cuɗanya a cakuɗe in ya zama dole za su wajen maulidi domin su ci tarihin manzo Allah da sufofin su samu karuwa to a ware musu gurin su daban ba inda za a su dinga bin numfashin maza maza suna biyo numfashin su ba inda ga hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba'idu baina anfasu rijali wan nisa alhamdulillah mu samu baituka biyar ba can da yace maka ita mace tana daga cikin kibiyoyin shaidan allati la tukudu marra mahu biya ba ta kuskure wanda ya harbe shi da ita sai yace maka illa man asamahu Allah sai dai fa wanda Allah ya kiyaye shi wa qalilun mahum hum kaga wanda Allah yake wa isma qalilun yan kadan ne ma kwarai yan kadan ne kwarai wanda Allah yake kiyaye su daga kibiyan nan ta shaidan wanda yake mai musiba ta mata wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam alhamdulillah